نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وعن انس رضي الله عنه قال كان ابن لابي طلحه رضي الله عنه يشتكي فخرج ابو طلحه فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحه قال ما فعل ابني قالت ام سليمه وهي ام الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعش فتع فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأر الصبية فلما أصابه أصابها أصبح فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة مم.
قال نعم قال اللهم يا بار- بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتما- بتمرات فقال معه شيء قال نعم ت- تمار تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم ومضغها فمضغها مم.
ثم أخذها من فيه فجعلها في في السبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه
نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه hadisi na gaba a cikin wannan babe na babu sabar daga Anas ɗan Malik yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas ɗan Malik ya ce kana bunul li abi talhata radiyallahu anhu yashtaki wato yaron Abu Talha dan Abu Talha dan karami ya kasance yana fama da rashin lafiya to suna zaune suna jiyar shi da shi da matarsa ummu sulaim abu talha fa kharaja abu talhata sai abu talha Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya dan fita ya tafi fada ta ma'aiki alaihi salatu wassalam domin ya je ya dan samo waɗansu sabbin labarai faƙubidas sabiyu shikenan bayan fitar abu talha sai Allah ya ƙaddara amsar ran wannan yaro sai aka amshi wannan yaro. Falamma raja Abu Talhata lokacin da Abu Talha radiyallahu anhu ya dawo daga fada ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Qal sai Abu Talha ya ce wa matar shi na na rumai sa'u, ya ce da ita ma fa'alabni, ce Ummu Sulaim ya jikin yaron nawa. قالت أم سليم وهي أم السبي sai matar shi Ummu Sulaim wanda ita ce mahaifiyar wannan yaron sai ta ce da Abu Talha huwa askanu makana ya samu sauƙi sosai ya samu nutsuwa fiye da yadda ka bar shi yana nan yana hutawa ya ce alhamdulillah faƙarrabat ilaihi al'asha'a sai ta kawo mai abincin dare fata asha ya zauna ya kwashi abincin dare ya ci abincin dare ya gama cikin shi sun asaba minha sannan kuma suka je suka kwanta ya sadu da ita falamma faraha bayan ya gama saduwa da ita qalat waru sabiya sai ta ce to yanzu malam abu dalha sai ku yi kokari ku je ku ku yi wa yaron nan sutura فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da Abu Talha radiyallahu anhu ya wayi gari shi ashe ya rike maganar aran shi abin nan ya dame shi sai ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Na'am.
fa akhbarahu sai ya baiwa ma'aiki labari yace ga yanda aka yi fa yaron mu ba shi da lafiya na fito na zo ni nan da na koma na tambaye ta ya jikin yaron tace ya fi da nutsuwa ma yanzu yana nan yana hutawa na ce to ba za a tashe shi ba ashe shi kuma nutsuwar da ya fi daɗin ya ciru ne zuwa ga gidan da zai huta a can zai koma hannun annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda annabi ibrahim shi ne wato wanda yake renon yara na musulmai baki ɗaya a ƙarƙashin wata bishiya rishimemiya kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an gane ko?
Na'am.
shikenan bayan ta gaya mushi wa- ya- ta gaya mushi wannan labari faƙala a arastumul laila sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa malam abu ɗarha an yi angwanci a daren na jiya ƙala na'am ya ce ƙwarai ba laifi an yi angwanci ƙala allahumma barik lahuma a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga hannayensa ya ce ya ubangiji ka sanya albarka ga malam abu ɗalaha da matar shi na na ummu sulaim kan wannan kwanciyar aure da suka yi fawala da hulaman anas dan malik wanda shi kuma ɗa ne na ummu sulaim ɗin kuma yaro ne a gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce sai allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta su da yaro shikenan ana haifar wannan yaron faƙala li abu talha sai abu talha mijin mahaifiyata ya ce da ni ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗoki wannan yaron kalka zauna da shi a ko'ina kai shi gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga inda ake nema wa yaro albarka ba ba ba malankin ba ake zuwa a ɗaku ba annabin ba aka je aka ɗauko jaririn aka ɗauka a cikin tsumma a kai wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi an gane ko wa ba a tsama a hubi tamaratin sai malam abu ɗalha ya aika wannan yaron tare da shi akwai dabinai ya bai wa anas dabinai ce ga wannan dabinan kuma idan ka je idan annabi ya tambaye ka an zo da wani abu ka ce eh da dabinai aka zo shi kenan anas dan malik ya zo da shi zugu-zugu ya zo da shi gurin annabi ya ce ga shi mamarmu ta haifu kuma mijinta ya ce a kawo shi faƙala a ma'ahu she'un sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce shin akwai wani abu tare da shi wannan yaron wanda za a ɗan sa mai a baki ƙala na'am tamaratun ya ce ƙwarai kwa akwai dabinai ga sunan فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ɗoki waɗannan dabinai ɗin fama ha ya ɗan tattauna su a bakin shi sun ma'akhadaha min fihi sannan sai ya fito da su daga bakin shi faja'alaha fi fissabi sai ya sa su a cikin bakin yara an gane ku miyau ɗin da zai fara shiga bakin shi shi wannan yaron miyau ɗan annabi kenan. Sun mahannakahu sannan sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi mai tahaniki, wato ya ɗiga mai ruwan wannan dabino ɗin. Wasammahu Abdullahi kuma ya dasa mai Abdullahi. An gane ku? Wato kaga yadda sahabbai suke yi. Bayan an aihu a gida ba zuwa ba za a ɗako lima a ce zai addu'a. Yaron za a ɗauka a kai mishi. ya yi addu'a ya sanya albarka wato duk waɗanda ake tunanin ana wato fatan samun albarka daga addu'o'insu saboda nagartarsu da kuma kiyayewa dokoki na Allah da suke yi to za a iya kai musu wannan yaron su mishi addu'a ta alkhairi don saboda latadari fi ayi du'a'i shekhik albarka baka sani ba a cikin addu'ar wani malami daga cikin malamanka ne Allah subhanahu wa ta'ala zai saka albarkar an gane ko to haka sahabbai suke yi idan aka aihuwa musu yaro da dumi ba sa bare ma hal wani abu ya shige shi da dumi ake ɗaukan shi a kai shi gurin annabi shi yasa ɗiyan nasu kuma suke tashi da tarbiyya ta annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya waɗansu daga cikin ɗiyan nasu ma ba su gan shi ba amma kuma sun tashi da halayya irin nashi sun tashi da nagarta da mutunci da kiyayewa doka ta Allah muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi na'am wa fi riwayatin lil Bukhari qala ibn qala ibn Uyaynata Uyaynata Uyaynata qala رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قد قرأوا القرآن يعني من الأولاد عبد يعني من أولاد يعني من أولاد عبد الله المولود نعم وفي رواية للبخاري أتكن رواية الإمام البخاري قال ابن عيينة سفيان ابن عيينة ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda akhraja lahu ashabul kutubi sitta malaman nan guda shida al'imamul bukhari da al'imam muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja kowanne daga cikinsu ya fitar da hadisi ta hanyar shi abu uyaina a sufyanu bin uyaina sufyanu bin uyaina ya ce faƙala rajulun min al'ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina yana ba da labari ya ce fara'aitu tis'ata auladin sai na ga ‘ya'ya guda tara sai da na ga ‘ya'ya guda tara a madina kulluhum qad qara'ul qur'an kowanne daga cikinsu ya haddace alƙur'ani yana da tilawa gangariya kuma ya san ma'anar alƙur'ani ya'ani min auladi abdullahi al-maulud wato abin da yake nufi daga 'ya'yan shi wannan malam abdullahi da aka haifa aka kai shi annabi ya mai addu'a sai da ya zamanto ya bar diya guda tara maza wanda kowanne daga cikinsu ya haddace alkur'ani hadda wanda take gangariya kuma ya san ma'anar alkur'ani sani wanda yake daidai gwalgwado an gane ko na'am في رواية لمسلم مات ابن مات ابن لأبي طلحة من أم سليم مم.
فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى bibnihi بابنه حتى أكون أنا أحدثه مم.
فجاء فقرب فقربت إليه عشاء فأكل وشرب wa ثم shariba وشرب مم.
ثم ت- ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل قبل, قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت, أن رأت أنه قد شبع, شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعا- أعاروا آريتهم أحلوا بيت فطلبوا- ahala baitin أحل بيت فطلبوا آريتهم آلهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال ترك تركت تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني فبابني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يقطر لا يطرقها طروقا فد- فدنوا فدنوا من المدينة فضربها فضربها المخاض
to shi kenan wa fi riwayatin li muslimin a cikin wata ruwaya ta al'imamu muslim anas ɗan malik ya ce mata bunun li abi ɗalhata min ummi sulaimin ɗan abu ɗalaha wanda suka samu tsakankanin shi da matar shi ummu sulaim ya rasu wata rana faƙalat li ahaliha sai ummu sulaim allah ta'ala ya ƙara yadda da ita sai ta faɗa ga 'yan uwanta da ke su sun san rasuwar sai ta ce la tuhaddithu aba talhata bibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu kada ku kuskura ku baiwa abu talhata da rasuwar ɗan shi ku kyale ni ni zan bashi wannan labari din ni zan gaya mishi cewa ɗan shi ya rasu amma kada ku gaya mishi saboda mutum ne wanda sai a hankali shikenan suka ce to za mu ja kunnen mu muki za mu ja bakin mu mu kyale su sun yi tsammanin abu talha in aka gaya mishi rikica zai yi ta ce to ta musu kwa- ta musu kashi duk wanda ya gaya mishi dai dan shi ya mutu ba ya mance shi ba hal abada kar ku gaya mishi shikenan da ya je da ya zo shi sannu da sannu baba ya shiga cikin gida faja'a abu talha ya shigo cikin gida fa qarrabat ilaihi asha'an sai ummu sulaim sai ta kawo mai abincin dare da ta kawo mai abincin dare fa akala ya ci abinci ya ɗauki abinci ya naɗa abinci yana cin abinci tana mishi hira tana mishi hira daidai gulgudu wa shariba bayan ya gama ya gama cin abinci ya sha abin sha ya ɗoka ya gama cikin shi summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik wato kuma sai ta ɗan yi mai shiga ta ɗan mai shiga mafi kyawun shigar da ta kasance tana yi kafin wannan lokaci wato ta yi shiga kyakkyawa wanda za ta iya jan hankalinsa hal ya afka mata fawaka a biya abu ɗalaha sai ya sadu da ita falamma an ra'at annahu qad shabi'a wa asaba minha to lokacin da ummu sulaim ta ga cewa wannan mijin nata ya zo shi gida ya ci abinci ya ƙoshi ya sha abin sha ya gama cikin shi kuma ya sadu da ita qalat ya aba talha kuma sai aka shiga hira sai ta ce malam abu talha yace na amran ke dade ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fa talabu ariyatahum alahum an yamna'uhum tace ina da tambaya yace Allah sa na sani tace ka bani labari da a ce waɗansu mutane za su ba da wani kayansu za su baiwa waɗansu aron wani kayansu za su baiwa 'yan wani gida wani abu sali yanzu kana da kwai fantariya sai ka arawa 'yan waɗansu gida su ɗan gyara gwalolo saboda damuna yanzu kuma fatsalabu ariya tahun masu kayan sai suka nemi fartanyansu alahum an yamna ohun shin wannan wanda suka ari fartanyan nan suna da haƙƙin su hana masu kayan kayansu? Ƙalala abu ɗala ya ce wani wata irin shari'a ce kuma. Ya ce za ba zai yi ba. Su da ba kayansu ba aro ne fa aka ba su in suka yi haka gobe an ba su in suka je nema. Faƙalat fahata si bibinaka. Ta ce to yanzu ka nemi ladar rabuwa da ɗanka a wajen Allah. wato mai abin ya kwace kayan shi an gane ku kaji dubara ta tsahin mata mata masu hankali ko mala yana ga in wata ce kan ka zo gidan za ka raka jin kuka yana tashi kirkikir kana shigowa ka ce din kan ka shigo dama ka ce abin ya kare ta faru ta kare shikenan ka ce to bari a je a samu likafani to amma ita yanzu kaga hal yan uwanta ta wakashe kar ku kuskura ku gaya mishi shi kenan kwa yadda ta gaya musu suka kyale suka ja bakinsu suka kyale da ta zo da ya shigo gidan maimakon ya same ta a cikin damuwa sai ya same ta a cikin walwala sama da yadda ya saba samun ta ma ya jikin yaron ta ce alhamdulillah ya fi ma da nutsuwa ta kawo abinci ya shaƙa bayan ya gama cin abinci kuma ya sha abin sha bayan ya gama shan abin sha maimakon ta bashi labarin mawa bayan ya yi haka nan wa sai da ta yi shigar da za ta tayar mai da hankali hal ya kusance ta kuma sai daga baya ne ta bashi labari qala fa ghadiba Anas da Malik yace sai Mala Abu Talha ya damu ya bata rai ثم قال سنا أبو طلحة يتي تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني yanzu kika kyale na har sai da na cuɗanya sai da na cuɗanya ta hanyar saduwa da ke sannan kuma za ki bani labari da cewa ɗana Allah ya mai rasuwa fanƙwalaka hatta a ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ya tashi ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam fa akhbarahu bima kana yace ga shuhayin da wancan wata mun ya rasulullahi abin nan da ta mu bin ji dadin shi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam barakallahu fi lailatikuma sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan daren naku wato daren nan naku Allah ya sanya albarka a cikin shi Ƙala, Anas ɗan Malik ya ce fa hamalat, sai mahaifiyarsa Ummu Sulaim ta ɗauki ciki. Ƙala, Anas ya ce wa kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama fi safarin, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya kasance a cikin halin bulaguro. Wa kana idha wa kana ko wahiya ma'ahu, ita Ummu Sulaim tana tare da shi. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya iso birnin madina daga bulaguro la ya ha turuƙan wato baya fantsamowa madina fantsamowa da dare wato baya shigowa cikinta da dare an gane ku fadanau minal madinati wato sai suka kusanto madina ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi da sahabban shi waɗanda suke tare da shi a wannan bulaguro fadaraba hal makhad shikenan sai naƙuda ta zo mata naƙuda ta zo mata sun iso birnin madina ba a shiga ba cikin gari naƙuda ta zo wa ummu sulaim fahtabasa alaiha abu talha sai abu talha radiyallahu anhu sai ya dakata ya tsaya ya ga abin da zai faru ya tsaya a nan ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu da sauran jama'a ya ce ko ku tafi zan tsaya in yi jiya mu ga abin da Allah zai na'am وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعت- يعجبني أن أخرج, أخرج مع رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست- احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا فانطلقنا وضربها وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرض لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته يأم فانطلقت فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث masha Allah to shikenan yanzu bayan Abu Talha radiyallahu anhu sun iso bakin Madina naƙuda ta samu matar shigo to shikenan sai ma'aiki alaihi salatu wassalam wanɓalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tafi bala anas ɗan malik ya ce ya ƙulu abu ɗalha a cikin wannan dare abu ɗalha yana cewa yana addu'a yana innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idza kharaj yace ya ubangiji yace haƙiƙa ka sani lalle kana da cikakkiyar masaniya cewa annahu yu'jibuni haƙiƙa yana burge ni ina so an akhruja ma'a rasulillahi in fita tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan kharaja idan dai annabi zai fita idan annabi zai fita ina so in fita tare da shi kuma idan zai dawo hallo ina so in zamanto ina daga cikin jama'ar da suke tare da annabi wa adkhula ma'ahu idza dakhal in shigo tare da shi gari idan zai shigo madina wa qad ihtabastu bima tara ya ubangiji haƙiƙa wato na dakatar da kaina saboda abin nan da kake gani abin nan da ya sauka akan matata ummu sulaim ana guda ta ƙulu ummu sulaim ita kuma ummu sulaim tana cewa abu talha ya aba talha ma ajidul ladhi kuntu ajid tana cewa abu talha dattijan arziki kenan ta ce abin da na kasance ina ji na naƙuda yanzu ba na jin shi in ɓalik tashi mu tafi fanɓalaƙna abu ɗalaha ya ce sai muka tashi muka tafi da ni da ummu sulaim muka taso mu zo gida wa daraba halma khadu hina qadima anas dan malik ya ce sai naƙuda ta zo mata lokacin da suka iso gida suna isowa gida sai naƙuda ta zo mata fa waladatu hulaman shikenan sai ta haife yaro sai ta haifi yaro faƙalat li ummi sai mahaifiyata ummu sulaim ta ce da ni ya anasu ta ce kai anas la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kadda ka kuskura ka bar wani ya shayar da shi wani abu hatta taghduwa bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har sai kayi sammako ka tafi da shi wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kadda ka bari kowa ya bashi komai in ba manzan Allah ba falamma asbaha lokacin da wannan yaro ya wayi gari ana sai ce ihtamaltuhu sai na ɗauke shi na tafi da shi kamar yadda ma mahaifiyata ta ta faɗa fan tsalaqtu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi da shi wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da ni wato akwai wani abu wanda kake tare da shi wanda ka zo da shi da wannan yaron na ce mishi eh akwai da bine na bashi ya tattauna kuma ya sa a bakinsa shine wa zakara tamamal hadith wato sai ya ambaci cikar hadisin na ɗazu wanda muka karanta kenan alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك